تحنكني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله بسم الله أقدري ماذا أكاد شافي نحن سندة بسم الله الرحمن الرحيم فصل رجوة إن شاء الله يجب قضاء ما في الذمة ramakon abin da yake cikin wuya yana wajaba mina salawati na daga sallolin farilla duk wata sallah da ta tsere maka to tana nan ci zimmatika a cikin wuyanka mu a hausa muna cewa tana kanka akwai sallah farilla a kaina ko akwai sallah a kanka ko akwai haƙƙi a kanka ko wannan ya zo da lamarin da lafazin azimmut zimma din shine wuya yana nan alatai a wuyan ramakon abin da ya tsere na sallolin farilla ya jibu yana wajaba wala hillu tafriqu fiha yin sakaci a cikin wannan ramakon sallar baya halatta ko da uzuri ne yasa sallar ta tsere a dalilin mantuwa ko makara ko jinya ko wani abu makamancin wannan to an kalbi uzurin ka tun da kai ma'azur ne to amma duk lokacin da uzurin nan ya gushe ramakon nan yana wajaba ba tare da sakaci ba wa man salla kulla yawmin khamsata ayyami duk wanda kowace rana ya sallaci sallar rama ko ta kwana biyar in ana binsa kwanaki masu yawa ko watanni ko shekaru to ko yaushe kullum yana kokarin ya rama sallar kwana biyar to falesa bi mufridin wannan bai zama mai sakaci ba ka gane yayi wannan ba mai sakaci bane babu zulubin tafridu a kansa inda kullum zai rama sallar kwana biyar zuwa sama to wannan falafi bin hurdin wannan ba mai sakaci ba ne ka gane ai ana kyautata zaton ko da mutuwa ya bai gama biya ba Allah zai yafe masa saboda bai yi sakaci ba amma in baya yin sallar kwana biyar na ramako kullum yana ya kafa da kwana biyar to wannan akwai zunubin sakaci a kan in ya mutu ba lalle ne Allah ya yace masa wa ya qadiha kuma ya tashi yana rama kwanta ne ala nahawi ma fatatu abu sa yanayin yanda ta tsere masa ita sallar lokacin da ta tsere maka a wannan wajibi take in kana da hadariyata in ta kasance sallar zaman gida ce da ake cika ta raka a hurhudu وقضاها يرامة حضرية صلى الزمن جدا وإن كان سفرية إن تكفر في صلى الكفية قصر الوقت دتجير مصر وإن كان سلامة قضاها سفرية يرامة صلى الكفية قصر سواء ديدين كان هنا القضاء يا كفر في لوقت سلامة قل لوقت الذي لامه من صلى في حضر هنا في زمن قليل au fi safarin ko yana cikin tafiya yana kasar ba zai duba halin da yake ciki yanzu ba a a wannan hali ita sallah ta tsere masa idan yanzu yana cika sallah ne sai ya tuna wata sallah da ya manta a lokacin halin tafiya yana kasar to ya tashi lamu ko wancan sallah zai lama ta ne safariya zai yi kasarin ta ne ko da yanzu a zaman gida yake yana cika sallah in kuma yanzu ya fita halin tafiya ne yana yin kasaru sai ya tuna wata sallah da ya manta a halin zaman gida zai rama ta zai rama ta cikakkiya ne sallar zaman gida ba zai duba halin da yake cike yanzu ba a wannan hali ta tsere masa shine ya qabiha ala nahwi ma fatatu yana yana ramakonta a bisa kwatankwacin yadda ta tsere masa ne don a lokacin in a halin kasar ne a lokacin raka biyu shine wajibinsa ba dole ne sai ya raka hudu ba raka biyu shine wajibi ne zo zaman gida ya tuna ta a inda ta ce wajibin na raka biyu haka zai rama in kuma a halin tafiya yake sai ya tuna wata sallah ta zaman gida to lokacin da ka bar shi fa wajibi ne ya sallace ta raka'a hudu saboda haka ba zai duba yanzu ai kasar yake sai zai rama ta raka'a biyu ba wa tartibu kaga jerantawa bain alhajir ta na tsakanin mahalartan salloli guda biyu wanda suke tarayya a cikin lokaci guda kamar azahar da la'asar ko magariba da isha dukkan su dan almushtari kani fil waqti suna musharaka da juna a cikin lokacin laruri azahar bukutaranta yana iya fita ta zama laruri la'asar bukutaranta ya shiga suna tare azahar laruri la'asar mukutari har zuwa lokacin da mukutarin la'asar din shi ma zai kare su yi musharaka gaba ɗayansu a cikin larurin a zahar tana laruri la'asar ma tana laruri har zuwa faduwar rana sannan suka zama ƙara'i haka nan magaruba da isha magaruba tana iya shiga laruri isha tana mukutari suna tare har lokacin sulusul lailin awwal yayi ita ma ishan ta fita daga mukutari ta koma laruri suna nan tare da da magaruba suna tarayya a cikin wannan larurin har zuwa hudowar alfijir waɗannan salloli masu wannan nau'i su ne ake kai musu alhajira ta mahalarta guda biyu ga la'asar ta yi ba kai azhar ba ga isha ta yi lokacin da mukutari ya yi ba kai magaruba ba to dukkan sun zama alhajira ta to jerantawa tsakaninsu ba wajibi ne sai ka fara yin azahar din nan sannan ka yi la'asar tun duk da cewa yanzu lokacin la'asar din yayi amma ba za ka gabatar ta akan azahar ba ko kuma ba ka yi magaruba ba gashi lokacin isha yayi to ba dama ka sallaci isha ba ka yi magaruba ba jerantawa din wajibi ne gaira lahajjira ta tsakanin mahalarta guda biyu wa baina yasiru alfawahish da kuma jerantawa tsakanin kadan din sallah wanda suka tsere ka jeranta su ka jero su ma alhajjat tare da ta yanzu wannan wajibin wajibi abin da yake nufi baina yasiru alfawahish ma alhajira sallolin da ba su wuce biyar ba ko ba su wuce hudu ba ake binka gashi kuma yanzu mukutanin lokaci yanzu yayi ita ce alhajiratu kamar yanzu a zahar ta yi a baya ba ka yi asuba da ta wuce ba ba ka yi isha ba ba ka yi magariba ba ba ka yi la'asar ba ba sallah hudu ba yanzu kuma ga ta yanzu lokacin da yayi to wajibi ne ka jeran to sallolin nan guda hudu da suka tsere sannan kai ta yanzu wannan jerantawan wajibin wajibi ne ba a zikiri amma tare da tunawa idan kana sane da cewa waɗancan sallolin ka tuna cewa akwai su fa amma ba su wuce hudu ba ba su kai biyar zuwa sama ba to dole da sai kara masu ko da ta yanzu ita ma za ta zama karai ko yanzu lokacin ta yanzu kamar asuba ce ka makala ka tashi gari ya waye rana ta yi haske a menene gari ya yi haske rana ba ta hudo ba in ka ce sai ka rama ko sallolin nan guda hudu ko uku da suka tsere ita ma za ta zama kala'i dole ne ka jero su ko da asubar ita ma za ta zama kala'i saboda wanda suka tsere din al-yasiru kaɗan ne kace maka wal yasiru abinda ake ce masa kaɗan din kaɗan din sallah da suka tsere arba'u salawatin salloli hudu ne fa'adina da koma baya alhamdulillah daga sallah hudu zuwa ƙasa ake bunka to dole ne sai ka yi su kafin kai ta yanzu walau ka raja waqtul hadira ko da lokacin ta yanzu shi ma zai fita ta zama karai sai dai karama ta ita ma amma in sun kai sun dole akan hudu sun kai biyar zuwa sama ala ahadul qawlani jimi iziya ko to ka iya quddimatul hadiratu idza baqa waqtuha ba iya gabatar da ta yanzu lokacin ta yayi kunci in ta zama za ta zama kala'i in kace sai ka jero sallah biyar zuwa saman nan sai yanzu za ta zama kala'i to a je waɗancan tsirrandun guda biyar ko shida kalamu a wato kai sai yanzu ka ta zama kala'i wannan in sun wuce arba'u salawatu amma idan daga sallah hudu ne fa'adina to dole kalamu waɗancan ko da ta yanzu za ta zama kala'i alhamdulillah sai mu ziya shahi ɗari da tamanin da nawa na'am mun je da tasa'in to ina za mu tashi wasifatu zabihi mustahabba shine sifar yanka sifata ta mustahabbi yankan dabba wanda ya halatta musulmi ya ci to sifar yadda ake yin yanka a mustahabbi an yaba azzabihata ala yasariha ya kwantar da dabbar yankan akan gefen hagunta kanta arewa kafufuwanta kudu mutawajjihatan lil qibla tana mai fuskantar al qibla sabani yanda ake sa mamaci a kabari shi ana sa shi kansa kudu a kwantar da shi a gefen damansa kafafuwansa arewa yana duba al qibla to ita dabbar yanka aka tun wannan ana kwantar da ita ne a layi sare ha ba a layi mini ha ba kanta arewa kafafuwanta kudu tana fuskantar alƙibla wannan mustahabi na farko kenan wa yaqulu zabihu mai yin yankan yana faɗin bismillahi wallahu akbar abu da zai furta shi ne ce bismillahi wallahu akbar fa yajma'u baina tasmiyati wa takbir kuma in ya tashi yana hada tsakanin bismillah da kabbara ba wai in yi ko ya in ce bismillah ya yanka in jini ya zubo sannan ce wallahu akbar eh akwai masu wannan ka gane ai duk da wannan shine shine yazo a kissa na annabi Ibrahim lokacin da yayi mafarki an umarce shi ya yanka ɗansa da ya zo yankan da ya yi bismillah kafin ya tsola ya yanka an fanshi ɗan da rago iya bismillah da ya bismillah da ya gama yankan da ya daga sai ka ashe rago ya yanka ba isma'il ba sai ce Allahu akbar kaga ai daban-daban ne ko to tunda kai ba ɗanka za ka yanka ba irin wancan din tana iya yiwa ka yi bismillah in ka gama yankan kamanta Allahu akbar tun farko sai aka so ka hada baina tasmiyati wa takbir gaba ɗaya kawai ka ce bismillah wallahu akbar wala yadhkuru ma tasmiyati ar-rahman rahim amma ba zai ambaci kalmar rahman rahim ba tare da tasmiya ambatan Allah nan iya bismillah kawai a yanka ba a faɗin bismillah rahman rahim in za ka ci abinci duk wani aiki da za ka yi da aka ce ka yi bismillah to iya bismillah ba a ambatan ar-rahman rahim saboda ba gurin rahama ba ne yanka ma za ka yi ikisa za ka yi sunan bai dace da gurbin ba kowane suna na ubangiji ana ajiye shi ne a mahallinsa da ya dace ko addu'a za ko roƙon Allah za ka yi to ana so ka kira sunan Allah da yake da alaka da wannan bukatar ta in ayar ƙwar'ani ce za ka yi wurdi ana so ka karanta ayar da take da alaƙa da wannan buƙatar ka ka gane aiki wani balaraban ƙauye ya ji wani yana karatun alƙur'ani mai karatun sai ya kuskure wurin asari wa tsari ƙasa faɗaɗau aidiyahuma da za a bi ma kasa ba na kalan yunan nan wallahu alimun hakimun shi da ya zo sai ya baddala ya ce wallahu gafurur rahim sai balaga da kai a yanke wa mutum hannu kuma a ce an masa rahama an ji kansa a ce kai wallahi wannan mutum ba a ji kansa ba ta sai balaga ba kwanin da ba sai da aya take an kila a yanke musa hannu kuma a ce Allah ne zai kai ne kai wannan kan su ba a ji kansu ba sai da karatun ya farga ya gane a cikin kuskure sai ya canja abin da ya karanta ya gyara da ya sake karanta ya ce wallahu alimun hakimu da yawwa Allah yana da sanni da hikima akwai hikimar Allah da cewa a yanke hannun balawu amma batun rahama kan babu ita a wannan mahalli to saboda haka an kazo yanka karka ce bismillahir rahmanir rahim ka tsaya iya bismillah da sunan Allah kawai zan yankan nan da sunan Allah amma karka hada da sunan Allah mai rahama mai jin kai tunda kai ba jin kai za ka yi in za ka ci abinci iya bismillah domin shi abincin azabtar da shi kake ba kauna shi kake kuma za ka haɗe da ina rahama take to duk wani aiki na ƙarfi ko na wahala da aka ce kai bismillah to iya bismillah ake bukata amma idan karatu ne to wannan sai kai bismillah sannan wala yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam mai yin yanka addinin musulunci baya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ma salati rahama ne yanka kuma ba gulbin rahama ba ne ba a buƙatar salatin annabi a wannan yanayin fa idan ka tasara ala tasmiyati idan ne yanka ya taƙaita a bisa bismillah kadai yake bismillah bai ce wallahu akbar din ba ajza'ahu yanka ya isa masa halin ne kai a ciki faɗin wallahu akbar din mustahabbi ne bismillah ita ce wajibi dole ina fata an gane in ya takaita iya bismillah da to Allah akbar ba ajba'u dama umarnin da Allah yayi ka gane ai wa malakum Allah ta kullu bi malam yuzkar ismullahi alai eh me yasa ba za ku sa abin da aka ambaci sunan Allah ba shine bismillah walau taraka da mutum zai manta bismillah din ita kanta bi siyanan da mantuwa yana gaggawa sai manta bai ce bismillah ba sai yanka ajza'ahu yankan nan ya isar masa ittifaqan ga gamuwar maluma babu sabani eh in dai musulmi ne kuma mantawa yayi ya yanka ba bismillah sai a ci wa kazalika haka dan tujzi'uhu tana isar masa yankan yana isar masa ya ci law taraka da zai bar bismillah na amdan da gangan amma fa inda ibn al-qasim wajen ibn al-qasim shi kadai ya faɗi wannan ka gane ai kuma duka wannan sabanin guda biyu ko wannan matsala guda biyu dukkan su sun dogara ga hadisi ɗaya ne manzo Allah ne aka tambaye shi ya rasulullahi musulmi ne ya manta bai yi bismillah ba ya yanka sai manzo Allah ce ya kafihi ismuhu sunansa yana isar masa shi ba musulmi ba ne to sunansa na musulmi ya isar masa ya ci wannan abin da ya yanka ba da musulman ka gane ya yi a nan sunansa ya isar masa to ya ce ashe tun da sunan musulmi yana isarwa ko da gangan ya bar bismillah in ya yanka sai a ci amma fa shi kadai ya faɗa duka sauran ba ka ce a ai sharaɗi ne tambaya aka yi aka ce wanda ya manta wanda ya manta bai yi bismillah ba ya yanka shine manzo Allah ya ce to sunansa ya isar masa sharadin biyu ne ya manta kuma shi musulmi ne ko sai kuma na hadisi da wani sahabi ya ce ya rasulullah mu muna zuwa rum da sauran kasashe duka lokacin garin ahli kitabi ne yahudu da nasara kuma ana kawo mana nama mu ba ma iya sani wannan naman an yi bismillah lokacin yanka shi ko ba a yi ba manzo Allah ya ce kai in ka zo ci ka ce bismillah yake in ka zo ci ka yi bismillah kaga duka wannan rangwame ne aka sama wa musulmi to duba da irin wannan shi Abdurrahman ibn al-Qasim yace in dai musulmi ne ya yanka ko da gangan ya bar bismillah ce kai a ci amma fa wa mazhabul mudawwana mazhabul mudawwana ita mazhabar malikiya la tujzi'uhu wannan yanka na musulmi da ya bar sunna da yanzu ba ta isa tunda Allah ta yi wala ta'kulu mimma la yuzkar ismullahi alayh kar ku ci duk abin da ba a ambaci sunan Allah ba a lokacin yanka shi inda da mantuwa ne to wata hadisi yana aiki amma tunda da gangan ne maza ba ta ce baya yiwa wannan dabbar mushe kuma wannan shine kauli mu'tamadi wanda ake dogaro da shi ولو ترك التوجه الى القبلة da musulmi zai bar fuskantar da dabban nan zuwa ga alƙibla ya irin ta ne gero yawa gabar yanka ko kudu ne yawa in dai musulmi ne kuma ya yi bismillah ko ko musulmi ne ya manta bismillah sai ya yanka ta kudu ko ta arewa ko ta yamma a jaza'ahu yankan nan ya isar masa walau kana amdan koda da gangami fuskantarwa ga alƙibla din da ma mustahabbi ne ko da gangan ne ko kawai yakan yi yamma yake bismillah ya yanka shi kenan sai a ci ko da da gangan ne da sharaɗi amma ba wani bokansa ne yawa ya takanta masa to kaga wannan wani aljani za a yanka ba ba ba Allah ba wannan kan ba a cin abin da aka yanka wa aljani ko yanka wa wani shaitani ko wani gunki in dai ba wani bokanci bane haka kawai da gangan yake kai ne yau zafa kwanta alƙiblan nan ba na gaji da kallon gabas ya kalli yamma ya jikin layanka sai a ci walau kana amdan ko da da gargani wallahu a'lam Allah shine masani alhamdulillah sai ne sai risala ko a wani gari a wani gari Allah Allah sarki
ko sallaka ta ba to Allah Allah ji kanta za ka je to Allah ya tabbatar babun fi zakatul mashiya wannan babi ne da yake bayani fi zakar dabbobi ɗari uku da nuna za ka wani shafi na ɗari uku da arba'in da biyar samuru dali mai gajeren bugu yana bayani akan zakar dabbobi ita ce almashiya su ne raƙumi da shanu da tumakai da awakai wa zakatul ibni kaga zakar raƙumi walbaƙari da saniya walganami da tumakai da awakai zakasu faridatun farilla ne waɗannan dabbobin kuma su kaɗai ne dabbobin da ake wa zakka sauran dabbobi ko miliyan nawa ka mallaka ba zakka a cikin kaji ko sun kai miliyan talatalo da agwaji da dawakai da jakuna da alfadarai sai dai in sana'ar ka ne kudin za ka yi wa zakka in ya kai nisabi zakkar kudi za ka yi ka lissafa ka shirya a farin kudi wannan sana'a ce kasuwanci ne amma zakkar kiwo dai na makiyayi waɗannan dabbobin nau'i uku nan kadai ake wa zakka al'ibulu wal baqar wal ganam raƙuni da saniya da tumakai da awakai wala zakata min al-bijili babu zakka daga abin da ya shafi raƙuma shi aƙalla min kamshi na zaune cikin mafi ƙaranci daga laƙumi biyar zaune ɗin laƙuma laƙumin da kai biyar ba yake kala babu zakka wahiya an baka san kamsu zaujin ba shine kamsun min al-ibli biyar ɗin laƙumi shine kamsu zaudi fatiha a cikin laƙumi biyar da yake kala shatun zai bada akuya ko cinciya jaza'atun shekararriyar akuya jaza'a aw saniyatun ko ce kalariyar cinkiya saniya min julli ganin ahadi zalikal balad amma shatun din nan zai bayar daga mafi linjayen tumakan wannan mutanen garin min da alilla cinkiya ce tafi yawa aw ma'azin ko akuya ce wata tafi linjaye mafi yawa in aka ce maka shatu dama yana ɗaukan za'anu da kuma ma'azu in ana so a tantance sai a ce abba'alu ko kuma a ce alma'azu amma kace shagu yana ɗaukar jinciya yana ɗaukar akuya to za a ba da shafin shekaran riya jaza'a ko saniya to amma sai a duba wanne ne ya fi yawa a garin ko a rigar kai da suka fi awakai yawa to a jinciya za ka ba da zakkan waɗannan laƙuma naka guda biyar in kuma awakai ne suka fi yawa to za ka ba da zakar raƙuminka biyar da shekararriyar akuya haka za ka dinga barwa duk shekara ka ba da tinkiya ɗaya ko akuya ɗaya ila tis'in har su kai raƙuma biyar ɗayan nan za ka bayar kuɗin nan da suka ƙaru a kan biyar duk babu zakka a cikin tun ba sannan in shekara ta zagaye fil ashiri sun kai goma raƙuman naka da shekarar zakka ta yi sun kai goma to shata zai ba da tumakai ko awakai guda biyu irin waɗanda ya bayar din nan guda ɗaya a zakar biyar shida bakwai takwas tara to irin su guda biyu zai bayar ila arba'ata ashara har su kai goma sha hudu biyun nan su zai dinga bayarwa hudun nan da suka kalu akan goma su ma babu zakka a cikin su sun zama auqas sun mafi kamsata ashara sannan a cikin laƙuma goma sha biyar in shekara ta zaliyo sun kai laƙumi sha biyar salatu shiyahi zai ba da awakai ku ko tumakai uku wato duk biyar in sun karu ake kala akuya ɗaya haka zai dinga bayarwa ila ata ashara har su kai goma sha tara kudin nan da suka karu a kan sha biyar babu zakka sha tara ma waɗannan tumakai uku ko awakai uku zai bayar bai ma bala kada ishirin in shekara ta zagayo laƙuma sun kai ashirin fa arba'u shiyahi zai ba da awakai hudu ko tumakai hudu ila arba'in wa ishirin har su kai ashirin da hudu wannan hudun da suka karu akan ashirin babu zakka tumakai ko awakai hurhudu zai dinga bayarwa har su kai ashirin da hudu kuma fi kamsu alhamdulillah sai mu kwana kuma fi kamsu wa ishirina mun gama inda ake bada awakai za mu shiga inda ake bayarwa daga cikin raƙuma alhamdulillah ana fati to askari shafi na ɗari uku da talatin da biyu ko za mu tashi a kitabu shufa'ati wal kismati kitabu shufa'a littafi ganin da gare bayanin shufa'a wal kismati da kuma yin rabo laban gida ko gona ko wani keji da kuka fa'idanta ko kuma kuka gaje shi shufa'a dai mun sha yin ta'arifinta kamar gida ne na mahaifin gudun katon gida zaman daɗin nan wannan ya kama wani guri ya gini da izinin uban wancan ma ya kama ya gina wani bangare kowa ya tashi yin aure sai ya gina ɗaki ko ɗakuna uban yana gani bai hana ba to idan wannan uban ya mutu to wannan gida akwai haƙe shi ko a kowa inda yake zaune nasa ne eh amma ba dama ya sayarwa wani bare a waje sai in yan uwansa da cikin gidan ba sa so ko sun masa izini kamar yadda gidan alai muhammadu taulan ba ga gidansa ne amma wancan ya gina wancan ya gina yau ta jiwu ya gina hakan yawwa to irin wannan kowa inda yake zaune nasa ne idan uban ya mutu baya cikin gado amma ba za ka sayar ba sai da izinin ‘yan uwanka da kuka yi musharaka a gida. In za ka kai su suke da haƙƙi, ka kai musu. Za mu ji bayani a ciki. Wahiyya ita shuku'a wajibatun wajiba ce, kaji, ba wai in ya ga dama ya sayar muku in ya ga dama ya sayar wa wani bare a waje ba. In dai kuna da bukata kuna so wajibi ne haƙƙinsu ne. baina shuraka'i tsakanin ababen tarayya a wannan gidan ko a wannan gonar tana wajaba ne fil aqali a cikin garaka gonaki kenan da gadina wa riba'i da gidaje jami'a na arabu da gonaki da kuma gidaje gonar ubansu ce amma kowa ya yanki wani bangare yana nomawa da izinin uban to idan uban ya mutu kowa inda yake nomawa nasa amma ba zai sayar wa wani ba sai dai ɗan uwansa da suka yi tarayya a wannan gonar kaji ba tana waje ba cikin gidaje da gonaki dunan mankulati amma banda abubuwan da ake iya cirarwa abubuwan da ake iya cirarwa abin da yake ɓangarenka da ka gina akwai rijiya to duk wanda yake da gidan yana da haƙƙi ya ɗabi ruwa a wannan rijiyar tunda ba a iya cirar da rijiya daga nan a kai ta can ko yawwa amma irin su turmi da dutsen nutsa abinda za a cirar da shi daga nan a kai shi can to wannan shigowa ba ruwanta da shi ba ta shigarsa wani an mutu kawai yana cikin gado duk abin da za a iya cirar da shi a canza masa guri amma abin da yake kafa a guri bohol ne ko menene ya zo a gonarka to wannan ba naka bane kai kadai wata hanya ce da ake ratsawa a shiga kowa yana da haƙƙi a wannan hanya a shufu'a tana wajaba ala qadri hisasihim a bisa gwargwadon rabarabansu ina fata an gane idan ɗaya daga cikin ku ya tashi sai da gidan to ɗan uwansa ba an ce su da suka da haƙƙi ta saya ba to kowa yana da haƙƙi fa gwargwadon abin da ya gada a wajen wannan mamaci wanda yake da gadon sulusi na mamaci to a wannan abin da ɗan uwansu zai sayar yana da haƙƙi ya sayi ɗaya bisa uku na abin da ɗan uwan zai sayar yana da sulusi yana da haƙƙin mallakar sulusi a ciki wanda yake da haƙƙin lissafi alal misali rabi to yana da haƙƙi a kai masa rabin wannan gonar ko gidan da ɗan uwansa zai sayar wanda yake da haƙƙin sumuni ko sudusi ka gane ai ko sulusani to yana da haƙƙi a cikin wannan shuku'ar a kai masa sumunin nan ko sudusin nan ko sulusani ba wai daidai wa daidai kawai in kana da haƙƙi kawai za a raba daidai yawan ku ka ɗauki rabi ka biya ba. Gwargwadon abin da ka gada shi ne gwargwadon abin da kake da haƙƙi na shufa a cikin sa. Eh idan uban ya mutu. Ba ba gado ba. Ai ba gado ba ce ita. Gada an riga an yi. Da uban ya mutu dukiyar da ya bari da kantina da wasu gidaje da kamfanoni da kadarori duk an raba gado yanzu gidan da ya mutu ya bari din kukuna ciki kowa ya yanki bangare ya gina ba fa shi ya gina kashi gaba ba kowa ya gina nasa in gona ce tun yana raye kowa ya yanki wani bangare yana nomawa to a haka in ya mutu wannan gurin ba zai shiga gado ka gane tun daga yaddarsa ya yi kama da kamar ya ba ku ne tun da bai hana ba bai magana ba ai shiru yadda ne ko to amma kuma ƙasar asalin ta ai ta zace injini na ka ne to ai ai yawa na ka ne ko in ka tona bohol a gona ko kai wani ganuwa ko wani abu wahalar ka ce kuma da yadda sa kai amma asalin ƙasar ai ba ta tsaro to irin waɗannan ake magana kowa inda ya zauna nasa ne in an tashi rabon gado baya shi ko da akwai wasu ƴaƴa wanda su ban samu irin wannan a gidan ba ka gane ai sai dai a raba farin kuɗi da sauran kadarori da su na jefa amma ban da wannan tunda wannan da yadda sa suka yi shi kuma bai ce ya bayar ba ka ji matsalar abu mai rubuta takarda ya ce a ce da wannan gulun na ba wannan ba wannan amma da yana gani ko shi ne ma ce to ka je ka gyara guri kaza tunda aurenka ya kusa yau ka je ka yi to irin waɗannan ake magana to in a irin wannan duk inda mutum yake naka ne amma ba yi da haƙƙi ko matsuwa ko wani abu ya sa zai koma gefe ya je ya kira wani bare a waje ya sayar masa sai dai ya sayar wa ɗan uwansa da suka yi musharaka shine ya ce maka wajibatun bayna shuraka'i yawwa banda ajnabai sannan yace wa qari'atud dari kaga tsakiyar gida balbali ko farfaje tsakiyar gida da ake fitowa a yi shanyar hatsi ko matan ku zo su yi daka ko su ruje ko a hula wuta ko ana kwance zafi nan za a zo tsakiyar gida a kwanta wal bi'ru da rijiya kamar na rijiya ko bohol wa fa'alun nakal in gona ne da namijin bishiyar dibino wanda ake yanko tarkarsa ake barbara a mata yan dibina waɗannan abubuwa tawajuhun duk masu bibiya ne suna bibiyar shuku'a bi ma'ana duk inda suke duk wanda yake da haƙƙi a gidan to yana da haƙƙi a cikin wannan rijiyar da wannan tsakiyar gidan ko mun kankantar kuma inda yake ko mun girma abin da yake wani da fi shi haƙƙi a tsakar gida ba da fi shi haƙƙi a rijiya ba ko da rijiyar a gefen wani take yawwa gurin zama ko ya fi shi kusa da inda abin yake amma matarsa tana da haƙƙi ta yi kanya a tsakiyar gida kuma baka san wani abu ba in kuka kare da haƙƙinku na shuku'a kuka bari da yardar ku ya sayarwa bare ko ɗaki ɗaya ne in ya shigo shi ma na da haƙƙi a cikin waɗannan abubuwa ba za ku sai eh ai da mu haƙƙin ku ne kuka bari to in ya shigo matarsa tana da haƙƙi ta yi sanya a zakar gida yana da haƙƙi ya fito a yi kwanciyar zafi da shi yana hato ba ku ga bari ba shi ne ake magana a yana da magana su za su tsaya a matsayinsa magadansa su za su gaji da uban yawwa in kuma za su sayar saboda hali na gado za su sayar to dole su sayar wa ɗan uwan ubansu yawwa ba zai fita sai dai in su sun bari ko ba mai halin sa sannan za a kira na waje wa fi samarin mu'allaki to a cikin ‘ya'yan itatuwa da suke rataye, sofa, ruwaya ta na an yi ruwaya guda biyu akwai saɓani. An ce, a dunar mankula ci banda abin da ake cirarwa, kaga bishiya ba ta shiga shufu'a, tun da ita aka faɗi ba a canja mata biyu. Eh, to sai ya zama bishiyar mai ‘ya'ya ce. to yanzu ‘ya'yan bishiyar yaya ta wanda yake ɓangarensa ne ko kuma na kowa da kowa ne shi ne aka yi ruwa ya ‘ya'yan tatuwa al-mu'allaki da suke lafi kaga su dai bishiya ba ta tsaura amma su za a iya tsintarsa a raba su da gudun ko amma tushen bishiya kuma yana ne to an yi ruwayoyi guda biyu yace kal hammami kamar bayan gida dole abu ne da yake ka tabbaci a ƙasa shi ma zai bi ma'anar rijiya kowa yana da haƙƙi ko ku a kai ma ka je ka kona naka a kewayenka inda abu ne na tsiraici ko matar wani ta shiga kewayen wani kaji ko kalmar ruwa in wani mara kirki ne ba sai kare mata ɗan uwan ba so shari'a tana duba wannan kuma ana duba asali abu ne matabbaci yayi kama da rijiya tunda rami ne da yake tabbace ba a canza masa guri to ruwaya wata ruwaya ta ce kowa yana da haƙƙi a cikin ka wata ruwaya ta ce a'a kowa ya nemi nasa don saboda a zauna lafiya wa baitin raha da ɗakin girki shi ma duk inda yake kowa matarsa tana da haƙƙi ta je da dafa tuwo a ciki ta yi niƙa ka san an rahada asali dutsen niƙa ne dan a ɗakin girki ake barin sa nan za a niƙa garin akan dutsen kuma a ɗiba ga cikin tana sabasa a tuka to kowace matar kowanne tana da haƙƙi da zai inda ɗakin girki yake ta yi girki ko ta yi niƙa hatsinta a dutsen niƙan ko kowa ya nemi nasa shi ma yana cikin ruwa ya kani labi jiwari shufu'a ba ta wajaba a dalilin makotaka saɓanin dokar nasara su kuma a constitution ko idan ka sai da gidanka baka yi wa makocinka tallabo in ya kai ƙara sai a tare tunishin a sayar masa to shari'a musulunci ba ruwanta da wani yawwa shari'a musulunci ba ruwanta da makotaka makociya da iko ya sayar wa inyamuri ma yawwa in dai zai ba shi kuɗi da yake so sai dai akwai ɓangaren imisali da kuma kyautatawa inda makocinka ne yana da kyau a'a ka fara masa talla in yana da bukata ya sai amma kana da ikon sai dai ya ka sayar shi ne matsalar abin da wasu suke gudu ke sai a ce ai haƙin makotarka an zauna tare kai kuma bukatar kwanta jiya ta fi ƙarfin gidan ma to makoci ba da haƙi shi kuwa a gidan makocinsa kana iya sarwa kowa ma wa masili ma'in da kuma magudanar ruwa wannan abin da ake rikici yanzu ke na musamman a damuna magudanar ruwa kowa ya fidda kashi in da da ubanmu yana raye magudanar ruwa ɗaya ce da take kaitawa ta cikin kewaye na ta fita waje to yanzu ya mutu kowa inda yake nasa ne kowa ya cire magudanar sa kanta ƙara shigo min ta cikin gidana kana da wannan haƙƙi wasu iraƙin da kuma hanyar wucewa ta farki da sana ake kaitawa a shiga to yanzu kowa ya fasa kofar sai dai da ma a tsakiyar take in an shiga kowa ga kofar gidansa ko kewayensa da zai shiga ya kulle to wannan kowa yana da haƙƙi wannan hau zalika da muka mantuwa duka yana cikin abin da aka samu ruwa ya sani wani kauli an ce kowa yana da haƙƙi wani kauli an ce a'a kowa ya nemi nasa mu je to to alhamdulillah Eh. Eh. su to da katon tudu ne gaban Muna mu na 61 ne. Ka'ida ta 61 ta'ammalu in wa ma wala walata. Waɗannan harafofi in wa ma da harafin ma wala da harafin la walata da harafin lata. ladin da Allah ta annafiya waɗanda suke korewa in din nafiya ma din ita ma nafiya la din ita ma nafiya ba nafiya ba la ka ita ma nafiya ka gane ai in din ba shartiya ba ba bayaniya ba a nafiya ma din ita ma ba shartiya ba ba bayaniya ba nafiya haka nan ladin ba ba nadiya ba nafiya to tana aiki ne amala laisa ilin aikin laisa duk abin da laisa kake ita ma wannan inda ma da ladala ta haka suke aiki inda suka zama nati ya tuna koyewa ne fatarfa'ul isma tana yi wa sunan farko rufu'a mubtada kenan wa tansibul khabara tana yi wa labarin mubtada fata walakin na sai dai cewa ita inda ma da ladalata la ta'malu hadha al-amala ba ta irin wannan aiki na laisa illa bi shurudi sai da wani sharuɗi guda uku alif fa yastaridu fi amali in wa ma ana karkantawa cikin aikin ko in da kuma ma an ya taƙaddama ismuha alal khabar ya zama sunanta ita illin da ma ya gabata Allah kabari abu ka labari sunan ne da farko mubasharatan tare da in din ko ma din sannan labarin ya biyo baya wa Allah yanta kiba nafiyuhuma bi illa kada kuma korewa tasu ya walwale da kalmar illa illa ka sai wato har har ku istisnai ne an kore kuma ce sai dai wani da wani to sunan da zai biyo baya illa wannan sharadin baya aiki a kansa wannan sharaɗin in da ma kenan kuma dukan su zama na farko nafiya ne ko sharaɗi na biyu sunan ya gabaci labarin na uku kuma korewa ta su karya walwale da harafin illa ba na biyu shine wani sharaɗin shi amali la ana sharɗantawa cikin aikin la fauka sharɗaini sama da waɗannan sharuɗa guda biyu almutaqaddimai waɗanda suka gaba ya mutaqaddimi ne amma mutaqaddimai ne waɗanda suka gabata shine ya taqaddama ismu ala kabari da kuma la taqidu nafiha bi illa su ne sharaɗin da suka gabata a cikin in da ma to ana ƙarawa an ya kuna ma'amuli ma ka gane ai ma'amulin nasu ya zama na kira ta nukura ne guda biyu a cikin idan an zo maganar la ba inda ma ba to ma'amudin nasu ya zama na kiratai na kira ne guda biyu ba ma'arifa ba na uku shine ja wani karadu ana shakanta fi amali lata ita kuma a cikin aikin lata an ya kuna ismuha wa kabruha ismai zamani ya zama sunanta da labarin duka sunayen na zamani ko alwaqatu ko as-sa'atu wa ayyuhu zafa ahaduhuma kuma shar'i ne a shafe ɗaya daga cikin kamar alwaqatu waqatu nadama sai aka ce a la ta sa'a nadama ta kaga an da alwaqatu sai aka bar waqata nadama la ta waqatu nadama to alhamdulillah sai mu akwai muktabul ahadith an-nabawiyya littafin babana malam kamil Allah ya ji kare
duniya ce ranar yaushe ne a katuna ai na je gidan nasu na ziyarci mamata wa kasan ya mun takwara akwai takwara na a gidansa ya mun takwara yi ya da ya ta kusan shekara takwas ko tara ma yi
yaron yake cewa in an yi ruwa ko an yi wani abu ko bari shigo na daji in ji ko Allah kai yi mana ya na kai ke bawa ya san inda kana gari ba ka fashi na kila magana na kila ta faɗa mu Allah sarki ka ga dai ranar ina za mu tashi hadisi na nawa ne hadisi na sha tara a cikin harkul haɗi hamlul asa ɗaukan sanda bi ma'ana riƙe sanda ko dogala sanda alamatul mumini alama ce ta mumini wa sunnatul anbiya kuma sunna ce ta annabawa rawahu dailani
wannan ba wai ma ko da da kuma ne
sanda babu annabin da bai da sanda sunna kai ta annabawa har imam dan hudiya yana fadi a wani littafi na san man matabi la asa fa qad asa ya anna jami' al anbiya mashaw bil asa duk wanda a to amma yanzu in ka rike sanda sai a ce girman kai ne ko neman matsayi eh wani ka duba yaro da shi yana yana yana rike sanda alhali kuma sunna ce ta annabawa husiba rajulun mimman kana qablakum an yi wa wani mutum hisabi daga cikin mutanen da suka gabace ku a ranar lahira aka bincika a cikin ayyukan da ko za a samu na alheri guda ɗaya falam yuzil lahu min alkhairi shay'un ba a samu komai na alheri ba a tattare da shi komai ba ba a samu na alheri illa annahu kana sai dai cewa shi ya kasance rajulan mutum ne musula mai mai yalwa shi a cikin ayyuka alheri ba taɓa samu da ya aikata wani abin alheri ba sai dai mutum ne a matsayinsa na musulmi mai wadata wa kana yukhalidun nasa ya kasance yana kulɗa da mutane ta kasuwanci yana ba wa mutane bashi ko yana ba su kaya balas in sun sayar su kawo balas wa kana ya'muru gilmano yana umarta yaransa na kasuwa an ya tagawazu su dinga ƙetarewa anil mu'sir ga talaka lokacin biyan bashin wane yayi ku je amma kuka tarar talaka ne bayi da shi ku tsallake ku je gun wani kar kar ku takula masa an bayi da shi eh Allah sarki haka yake eh in in da abin da yake kada Allah sarki to kaga wannan ba ma shi yake bin mutum ya yi na'uya ba a abu da shi ba ma mutum ne yake bin sa ba kar ma ka ji kuya ta tsaka ka tsaka kowa in ka zo ka wuce lafiya to wannan ba karamin alheri ba ne to kana ji wani daga cikin al'umma da ta gabata mimman kana qablakum an zo masa hisabi fa lam yura lahum min khairi shay'un ba a samu wani aikin alheri tare da shi ba duk saban Allah kenan yana yi amma bai da aikin alheri illa annahu kana rajulan musira sai dai cewa shi ya kasance mutum ne mai alwaci mai wadata wa kana yuqalidu nas yana kullal kasuwanci da mutane wa kana ya kasance ya amuru gilmanu yana umartar yaransa na kasuwa an ya tagawaru su dinga ƙetarewa anil mu'usir ga barin matalauci in aka zo mutum bai da ke to ku tsallake ya gaya muku yaushe zai biya in ranar ta yi a sake komawa in aka je aka sake talarwa bayi da shi a sake tsallakewa babu dole wannan shi ne aikinsa faƙalar lahu azza wa jalla li mala'ikatihi da aka binciko wannan a cikin ayyukan da shi ne kawai mai kyau ana masa hisabi sai Allah ya gaya wa mala'ikunsa cewa to nahnu ahqqu bi zalika minhu mu ne muka fi cancantar wannan ɗabi'a fiye da shi mu ƙetare wa mai laifi ko mu ƙetare wa matalauci ko mu rangwanta wa wanda ba yi da shi saboda haka ta jiya wani anu ku ƙetare shi ba ku ƙyale ku tsallake ku bai ku tafi gun wani mai laifi shi wannan tun da yanayin haka a duniya mu ne muka fi cancantar irin wannan hali mu nuna masa mu ma mun fi shi kirki mun fi shi alheri mun fi shi tausayawa masu kunci saboda haka sai mala'iku ta jawazu anu ku ketarar da balinsa ku tafi gun wani wanda ba shi ba shi din ya zo ya wuce a kai ka aljanna shi ne malan ta jawazu anu din duk laifin sa din an ketare ba za a hukunta shi da laifin da ya aikata ba wannan hadisi ne kuma rawahu bukhari wanda imamu bukhari ne ya rawaice hauziya manzo Allah ce tafki na na alkausara masiratu tani tsawonsa ya kai tafiyar wata guda tafiyar kafa na wata daya shine fadin tafkin alkausara wa zawaya kewayensa kuma shine zawiya din gefensa na dama da hagu bayan tsawon sawa'un daidai yake da tsawon shi ma tafiyar wata guda tsawonsa da faɗinsa duka kowanne nisan wata guda ne zawayahu ya yi lamba ya ce ai arduhu faɗinsa nufin ƙudihi misalin tsawonsa shi ne zawayahu jefanninsa ma sawawu haka yake wa ma'uhu ruwan alkausara a biyar minan laban shi ne mafi fari fiye da nono nono dai fari ne kal'ai to ruwan alkausara ya fi nono fari warihu ƙanshinsa a ɗaya minan miski shi ne mafi daɗi fiye da ƙanshin miski wa kizanuhu ka gane ai kofunansa da ake ɗiba a sha ka nujumin sama kamar taurarin sama ne wajen haske da ƙyalƙyali man ya rabu min duk wanda ya samu ya sha daga wannan tafki na alkautara fala ya zuma ba zai kala kishirwa ba abada har abada ko ka shiga aljanna ba ba ka komai ba shi kuma tafkin a wajen aljanna yake tun daga nan kala ku da kishirwa har abada Allah ka samu na da rabo a cikin ya yi lamba mai sharabu minha ta biyu ai da milu minha yahudi yana komawa ilan kizani zuwa ga wannan koko da ake sha ko kofuna وفي رواية سنة رواية منه من يشرب منه لا أتي من هذا دمير متي saboda kiran din jam'i ne na gairul ashi sai aka masa damiri na unusa minha wata ruwaya kuma ta zo da minu to duk wanda ya sha dai ba zai ciki ba har abada to kizan din nan in ya an mufradi ne to sai a ce minu in kuma jam'i ne sai a ce minha yana cikin lafazin da la wahida lahu ko kuma la jam'a lahu min lafazihi rawahu shaykhan bukhari da muslim suka rawace shi an ibnu umar alhijabatu kaga yin qaho tamfa'u tana amfanarwa min kulli da'in daga dukkan wani ciwo da ya dame ka baka san kansa baka ji jikinka ya rikice zazzabi ya ki daukewa ka lasa ka sha maganin ka yi ka yi allura amma ya ki ya barka to ka je a yi maka domin tana amfanarwa min kulli da'i daga dukkan wani ciwo sai ce alana an fata jimu ku dinga yin kaho ko da duk shekara sau ɗaya ne musamman mutumin da shekarun suka gota hamsin sittin saba'in kaho zai amfani shi sosai a rayuwarsa wannan hadisi rawahu dailami alhujjaju kaga masu aikin haji alhazai wal ummaru da masu yin umra janna na haji wal mu'tamir alhujjaju wal ummaru masu yin haji da umra wa kudullahi mahaya ne na Allah raƙumin da kawo kawo ne zuwa ziyarar ubangiji ai mun san alwafudu a cikin sira da alwafudu ismu mahaya da suka hawa suka yi nufin ziyarar Allah yu'tihim ma sa'alu Allah yana ba su duk abin da suka tambaye shi kamar yadda kai kai tattaki kai bulaguro ka je wajen wani dan uwanka mai kuɗi attajiri ga dangantaka ta zumunci kuma ga shi yana da shi kuma kai mabukaci ne ga shi kuma kari ne mai karamci zai yi wuya a ce ka tambaye shi abu ya hana ka duk bukatar da ta koro ka in ka zo za ka samu to haka Allah ya misalta zatinsa da masu haji da umra yace mahaya ne baki ne na Allah duyukur rahman Allah yana ba su duk abin da suka roƙa wa yastajibu lahum ma da'u yana amsa musu duk abin da suka tambaya wa yuklifu alaihim kuma yana maye musu ma anfaqu abin da suka ciyar kudin kujera hajji da ka zuba da guzurin da ka bar wa iyalinka a gida duk Allah zai mayar maka yayi alƙawari addirham abin da zai maye musu ma dirhami ɗaya da ka kashe wajen aikin hajji zai maye maka shi alfa alfin da dubu sau dubu nawa kenan miliyan alfa alfin dubu sau dubu rawahul bayhaqi imamu bayhaqi ne ya rawaice shi alhajarul aswad kaga wannan bakin dutsen wanda ake koka a cikin dawafi min hijalil janna yana da cikin duwatsun aljanna ba shi ne hadisin ma yanzu za mu karanta shi kadai ne yanzu abin da aka sauko da shi daga aljanna wanda yake cikin haramin makka eh sai kuma ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna shi kadai ne abin da zaka yi rantsuwa ba ka fara wannan abin na aljanna da hajrul aswadi da kuma rauda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce hadal azwadi yana da cikin duwatsun aljanna wanda annabi adam ya sauko da shi daga aljanna zuwa duniya gashi ma manzo Allah ya ce ma fil ardi min aljannati ghayruhu ba wani dutse da yake na aljanna ne fil ardi a doran kasa ghayruhu sai shi a cikin duwatsun duniya ba wani dutsen aljanna in ba hadal azwadi ba wa kana abyada da ya kasance fari ne kalkal mai kamar ruwa wala ma masau mirjisul jahiliya ba domin abin da ya shafe shi na daudar jahiliya ba in suka zo suka yi dawa suka yi bautar gunki suka zo kuma sai su shafe shi ba domin wannan dauda ta jahiliya da suka shafe shi da shi ba ma masa hudu ahatin ba wani ma'abocin cuta da zai shafe shi illa bari a kai ya warke shafa kawai ko baka ce komai ba da yana nan da falinsa da jahilai masu bautar gumaka ba su yi bautar gunki sun taba shi ya zama baki ba daga kazo duk ko ciwon koda ne ba Allah ga shine bayi da magani ko ciwon hanta ko ciwon kanjamau kana shafa ka kawar shi to amma sai suka bata mana da kar aka yaƙe su ma suka daina bauta gumaka rawahu tabarani an ibn abbas shine shine ya mai da shi baki ga ga ga bayanin bakin nasa a hadisi na gaba al-hajar al-aswad kaga bakin dutsen nan ya kusatu bai ba kaji ma ba dutse ne haka ga maganar aljannan ba daimon ne fara min ya kutul da nake daga daimon din aljanna wa inna ma sawwadatu kadayal mushrikina laifuka da zunuban mushrikai ne suka bakanta shi kadayan mushriki na kulakulai da zunubai na bautar gumakan mushrikan maka saboda su ita ce ta bakanta shi ya koma baki ake da masa alhajarul aswad bakin dutse manzo Allah ya ce yub'as yawmal qiyama za a tace shi a ranar alkiyama misul uhud misalin dutsen uhud kato ne amma da za a kashi duniya aka sassauta girman nasa kuke ganin sa iya inda yake ake kafar amma a hakikanin sa ya kai misalan uhudu misalin dutsen uhudu ya shahadu shi hajar aswad yana ba da shaida a ranar lahira liman salamahu ga duk wanda ya sumbace shi wa qabbalahu ya tsotse shi min ahli duniya daga mutanen duniya amma wanda suka tsotse shi da imani ba ba jahiliya zamanin mushrikai ba duk wanda ya ji haji ko umra ya samu ya shafe shi to zai yi kaidin din sunanka za ta shi alkiyama ya ce ya Allah na ce dan wani dan wani ya zo ziyarar ɗakinka ya yi ɗawafi kuma ya shafe ni yana da imani zai ba da shaida kai mai imani alhaji ka samu ka taɓa kowa muka mun kasa taɓawa sun kwafa ya yi yawa eh corona ce ta kawo wannan tun zamanin corona suka yi wannan yanzu ba a shiga har hajir isma'il ko ko hijir isma'il wani wani falin katako alama yanzu ba a taɓawa tun da corona ta zo suka yi wannan kuma gashi yanzu sai ji su tsage eh sai dai da ba ka daga hannu ka wuce yanzu kan ba ya tabawa ko ba tun ko san ba yanzu ba da ba askara ne kuma abu eh haka ne ka duba a sai laji za a gani alwawu ibnu kuzaima an ibn abbas to alhamdulillah sai mu kwana anan mun na 25 masala na 26 alhamdulillah lokacin sallah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله